أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da shaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da biyar ko? muna biyar muna biyar ga watan rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyar in ya inganta kenan ya yi daidai da zansank desambar 2025 kai tsaye ana sauraron mu daga wannan masallaci na fice tawaye a inda muke karatu cikin littafi mai suna al'aqidatul asfal fi tauhidul muta'al wanda taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da cikakken ikhlasi Allah ya ba mu ikon yin dan shi sannan ya datar da mu da dukkan abin da yake so kuma ya yarda da shi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wannan karatuttukan baki ɗaya su zama na hujja ne gare mu ba kuma hujja akan mu ba muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe shirka da bid'a kuma ya shirye da masu yin wanda kamar yadda aka sanar cewa insha Allah ta'ala bayan kammala wancan karatu na aqidatul atfal hallau za a ci gaba da wani karatu na aqida shine muka duk dai ba amma tantance ba sai jiya ko? Tunda da na ce yau ba a mayin karatu. amma kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya faru shi ke faruwa da mun ce tun da an ida wancan karatun littafin bari a bada hutu sati guda in ya so sati mai zawa sai a ci gaba da karatu to Allah bai ni haka ba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hakan shine alkhairi gare mu baki daya kenan muka tattauna tare da ƴan uwa muka dai ɗauki cewa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu littafin usulu sunna littafin usulu sunna na babban malami bijimin sunna wanda shi taken shi ma shine imam ahlus sunnati wal jama'a shine imam ahmad bin hanbal shine ke da wannan risala mai taken usulus sunna wanda risala ce wanda take tun daga malumai wanda suka biyo bayan shi har zuwa wannan zamanin manya-manyan malumai na wannan zamanin za ka ga da dama su sun yi sharhin wannan littafin ko kuma sun karantar da shi saboda mi muhimmancin shi saboda mi muhimmancin saƙon da ke da kai a cikin littafi. Muna fahimta ko? Saboda haka mu sani cewa wannan littafi ba ƙaramin littafi ba ne ba. Wanda su magabata a can da lokacin nan nasu, in ka ji sun ce sunna ko in ka ji sun ce shari'a, a? To suna nihin aƙida ko kuma suna baya ko suna nihin ma addinin baki ɗaya. kuma sannan suna ci gaba da karantar da mutane a tsida da muhimmancinta suna ƙara zage damce musamman lokacin da suke kallon wata fitina za ta tasowa muna fahimta ko kuma lokacin da fitina ta taso saboda ita aƙidan nan ita ce katanga wadda take hana mutum ya faɗa a cikin bid'a ko kuma shirka kamar yadda magabata suke cewa kamar yadda shi ma Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ai al-aqidatu hiya asasud din aqida wannan ita ce tushe na addini wasu daga cikin magabata suke cewa aslud din ita ce ma asalin wannan addinin baki daya muna fahimta saboda ni muhimmancin da ke da kai cikin musulmai su san wannan ilimi na aqida kadiba wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma annabawa dukkansu Allah yake cewa ya yi musu umarni ne da tuni su kira mutane su bauta ma Allah shi kaɗai. Kawai saƙon da Allah ya aiko annabawa da shi kenan. Mu kuma annan Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam sai da ya yi shekara goma sha, muna fahimta, shekara goma sha tauhidi ne tsagwaron shi ake karantar da mutane. Ban sai mun fahimta ba. shekara goma sha shi yasa ka ga zamanin sahabbai ba wata shirka muna fahimta ba wata bid'a in nace babu shirka wanda kaga yana shirkan ma hasu shirka ce yake ta ilimi muna fahimta ya yarda shi ɗan iska ne kuma ya yarda in ya mutu ya shiga wutar jahannama muna fahimta to mu kuma yanzu muna da jahilta ne dangance da ilimin na aqida kamar da shekara al-fawzan cikin sharhin da ya qawaidul arba yake cewa jahilcin da yafi kowanne jahilci hadari shine jahilci na ilimin aqida me yasa yake saboda mutum zai iya fadawa cikin shirka bai sani ba a to ai kaga muhimmancin ta ashe ma abinda manzo Allah yayi shekaru 10 yana karantar da mutane mu yanzu alakwal in kai shekara 13 ai ka samu baka ko ko bin lissahi na ba daidai bane ba haka nan ne ko can primar shekara shida ko ka zo ko na shekara nawa goma ko ka zo lise shekara nawa sha uku to yanzu in kana da baka baji kake ba Nijar ba ɗaya kake da kowa ba ko ba haka nan ba to kalla sahabbai shekaru sha uku ana karantar da su da tauhidi ana karantar da su tauhidi sanin Allah tsagwaran shi kawai sai da aka yi shekara goma sha kai ba magana sallah ba ake ko kaza a kawai sanin Allah duk wani wanda bai bin Allah kuma arne ne mushriki ne kuma in ya mutu wuta zai shiga khalidi na fiha abada muna fahimta to haka ake son malumai su ci gaba da ruku da wannan amanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya damka a hannunsu a matsayinsu na magada annabawa ko ba haka nan bane ba malumai su ne magada annabawa a malumai su ne ne su ne magada annabawa annabawa su kuma ba su gadan ma al'umma da komi ba face ilimi to ilimin kuma ilimin da ke gaban kowane ilimi shine ilimin sanin Allah muna fahimta ya kamata musulmi su halka daga kwanan da suke yi dangance da mi jahilta aqida ingantatta wadda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mutu ya bar al'umma akanta wanda a gurguje kahin mu shiga cikin karatun littafin za mu ɗan taɓa bayani kaɗan dangance da muhimmancin wannan ilimi da kuma yadda magabata suka ba ilimin gaba da kuma yadda suka dage da karantar da al'umma wannan ilimin da kuma illa da ke da kwai cikin musulmi su zauna ba a karantar da aƙida muna fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wanda magabata kullum suna cewa al'aƙidatu ƙablal fiƙihu wal hadisi. Aƙida tana gaban ilimin fiƙihu, tana gaban ilimin hadisi. Aƙida tana gaban sallah, tana gaban azumi, tana gaban zakka, tana gaban aikin haji, ita ce gaba. A? Kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani aka yi rubuta wasu matasa suka tambaye shi, suka tambaye shi dangance da irin matsalolin da ke da kwai yanzu. Malumai ba su son karantar da aƙida ingantacciya. wa'azukan malumai ya koma daga misali karatun fiqhu wasunsu suna hadawa da karatun hadisi wasunsu kuma sun dau sun maida wuraren wa'azukan su kawai kamar mumbarai ne na wasu labarai muna fahimta kaji suna magana a kida tsagwaranta suna kiran kahunci suna eze mai albarka suna kiran bid'a suna Allah wadai da ita yace da dama sun kaurace wannan yace to yana kira ga wannan malumai cewa su yi tsoron Allah su sani cewa tauhidi shine tushen wannan addinin sanin Allah shine gaba akan komi shine yake cikin risala sai yake ce musu nabda bil ahammu thumma al muhimmu muna farawa da abin da yayi muhimmanci sannan abu mai muhimmanci zai wahala ka shigo cikin gida in ka samu miji yana da akida da wahala ita matar tana da dan wata in ka tambaye ta aqida sai ta ce wata sabuwar maka ce aka kawo da kasashen larabawa ko ba haka nan bane ba ai mutane ba su mata aƙida ba da dama shi yasa ko ga muna ta rayuwa buguzun buguzun rayuwar mu babu tsari babu kan gado ba mu san ina muka hito ba ba mu san ina za mu ba duk mun bi duniya ta sihirce mu da sihirinta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu magabata sun dage suna karantar da wannan aƙida in ka ɗauko littattafan baya rubuce-rubuce da aka fara yi baya su ne an mai da hankali kan kai wannan aƙida da tauhidi can baya yanzu misali ga wani littafi wanda duk da yau ba mu samun dama mu yi bayani yana daga cikin littattafan magabata na farko kitabu shari'a na imam al-ajuri kawai aƙida ake karantar da kai tsabaranta a sharo suna na imalu barbahari daga kaji suna maganar shari'a ko sunna ko kaza kawai suna nihin ma aqida ko kaji sun ce addini kawai su abin da su nihi wannan aqida saboda sun san aqida ita ce ke karma da komi Imam Shafi'i yake cewa in ka ingantar da aqida ka to ibada ka ta gyaru a ba ku gane ba yanzu mai layu ga kugu in yana fila raka a dubu ya matsayinta ta ma yi ne balle ta lalace koko ai ba ta yi ba kawai ba a dare ne wanda a gyara mai hausa in ka ɗauka ka ɗauko misali sai bukari ko babi na farko a cikin bukari ko mine ne kitab badu'ul wahyi ko a ko kan mine ne yake magana kitab badu'ul wahyi kan yake magana kan aƙida tauhidi ne kawai ake karantar da kai aini a yi raga-raga da shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da shirka da bid'a saboda in tun harkon littafi an buɗe ma da aqida to ana ma takan gane daga shirka da kuma bid'a muna fahimta ko sannan ita muhimmancin da ke da kwai cikin karatun aƙida da karantar da shi shine yana muku takanga yana yi muku kariya ga dukkan wani hayaniya da ka sani na shirke-shirke ko na tsahe-tsahe muna fahimta ko kuma wasu bil'o'i in dai ana karantar da mutane tauhidi yanzu misali rabbul gulam wannan da ake bada labari ko a mai zuwa ya koyo tsahi kaga ai tauhidi ya samu ko ba haka nan ba wannan tauhidin da ya samu ta dalilin tauhidin da ya rike da aka karantar da shi sai da ya amfani da shi ya isamma da mutane sako cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda an yi kokari aya kashe shi ko yaya zai ba da rayuwar shi amma al'umma su gane tauhidi sarkin ne ta kokarin kashe shi dan in aka halba ba a samu sai ce ka hutar da kanka in dai kana son ka same ni ka ce ni da sunan ubangijin wannan yara ko da yace zai halba kibiya da sunan ubangijin yaron kawai sai kibiya ta same shi yaron sai faɗi ya mutu sai mutane suka fara amanna da rabbul gulam sun yi imani da ubangijin wancan yaron to tunda sun ga shi sarkin duk matsawan da ke gare shi sun kasa kashe mai wannan yaron sai da aka ce da sunan ubangijin wannan yaron mutan kun fahimta ba to zaka ga cire wancan zamanin ka shigo wannan zamanin namu ka shigo shugaban da ya kawo mana da addini kana ga wasiyar farko da yake ma Abdullahi bin Abbas yaro karami me yake ce mishi ihfazallah yahfazak ko ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka har ya ci gaba da cewa ka sani wa alam annal ummata law istama'ata ala an yanfa'uka bi shay'in ka riba da kyau fa farko aka ce ya kiyaye Allah shine kai ya kuskura ya hada Allah da wani kai ya kuskura ya nemi taimakon wani ko agajin wani banda Allah kai ya kuskura yayi bauta da sunan wani wanda ba Allah ba ƙarshe bayan an gama ga mai waye Allah sai ake ɗarme zuciyar shi to ka sani ba duk mutanen duniya in sun taru su ce sai sun amfanar da kai manzo Allah ya ce wallahi ba su isa su amfanar da kai da komi ba sai dama abinda Allah ya riga ya rubuta shi gare ka in dukkan mutanen duniya sun taru sun ce sai kun ga bayan ka manzo Allah ya ce ka sani ba su isa ba ba abinda zai samun ka sai abinda Allah ya rubuta zai same ka yace ka kwantar da hankalinka rufi'atul aqlam magana sabon rubutu an gama takardun sun bushe duk abin da kaga ya same ka to Allah ya kaddara ne ba wani bane ba muna fahimta to yanzu Abdullah bin Abbas ya bar annabi ya bar duniya ma Abdullah bin Abbas bai balaga ba to tun yana yaro karami ne aka koya mai wannan mun sai muna fahimta ba mu yanzu yaran mu yaro yana rarrahe zaka ga an kamo ta kargame mai laya an sa mai ko ba haka nan ba an rataya mai babban laya yana rarrahe laya tana linjaye shi shi ba ɗan kokowa ba. Koko, ka ga yara ƙanana da layu ga ƙawa to ina maganar yaran nan su tashi da tausiri. Kuma wannan ke nuna ashe kun ga uwayenmu da kakanninmu ko mu ce malaman da suka taso can baya ya nuna sun yi sakaci da wannan ilimin. Ko ba haka nan bane, haka ɗan fodiyo ya ce. Ya ce ilimin nan na aƙida ilimin nan na tauhidi yace shine ke ba da kariya dangance da bid'a in dai za a karantar da mutane shi to bid'a za ta mutu za a yi jana'iza sai zama da babu ita muna fahimta kun ga yadda yanzu ake kallon bid'a ta yi yawa ake yi sun yawa a zo a ci gaba da karantar da mutane a kiga ku sha mamaki yo ai da annabi ya tarzo mutane ya tarzo su ne suna bautar gumaka ko ba haka nan bane ba amma da aka yi shekaru goma sha ana karanta da tauhidi al'umma ba ta sauya ba Allah bai kawo nasara ba a duk wannan rutsin da ka gani ana yi da hayaniya duk an kauce ne a zamana a zo a karantar da mutane a sa musu Allah kaɗai ga ransu ku sha mamaki mu yanzu muna kallon samun mu ne ke tafiyar da rayuwar mu muna kallon wayan mu ne ke tafiyar da rayuwar mu ko ba haka nan bane ba shi yasa kaga musulmi duk sun shiga cikin tsoro kowa kallon da yake yanzu daga ya rasa kaza to ya za yi bai tunanin can da bai da kazan Allah ya bashi ko ba haka nan bane wallahi ka sa ma kanka wannan rayuwar komi za ka iya rasa shi komi za ka iya rasa shi kuma ka rinka tuna haka kuma ka rinka sa ma ranka yanzu in abin nan ya faru ya kamata ka yi haƙuri koko ka rinka tuna to ai can da babu kazan yanzu ya zo sai ka ga kana rayuwa mai daɗi amma duk mun rikice kowa wani fa yanzu daga ya dan samu sabani shi da mai gidan shawara aiki ya fara bibiyar bokaye da malamai ka a kore shi daga aiki a ni na san wani mutum da ya yi letar kan wata ma'aikata ya ce wannan ma'aikatar ya kamata kaza duka a matsayin shi na kwantarol ya zo ya yi kwantarol duka ya ce kaza kaza kaza ko da aka gaya ma mai ma'aikatai sai ya ce shi ya mai da al'amarin shi ga Allah ya je ya ji abin da yake so ya yi kun san wani abu kahin takardar tashi ta je ya mai takardar ta da shi daga garin kai shi wani mugun kawai ta a so ba Allah aka gaya ma ba ai hasbunallahu wa ni'mal wakil ko ba haka nan bane ba Abdullah bin Abbas yace ai annabi Ibrahim ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil lokacin ni lokacin da za a sashi wuta shi wa manzon Allah lokacin da duk al'ummar duniya ta yi ta a kan sahabbai suka ce, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah bai kawo musu mahita ba. To muna da shakka ne a cikin zuciyoyinmu dangance da ni, dangance da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan in aka ci gaba da karantar da mutane aƙida ingantacciya da tauhidi, wannan rarrabuwar kai da saɓani da ake samu zai taƙaita. Mun gane, zai taƙaita. ba wani rabuwa kai da za a samu saboda kowa ya yarda Allah ne kadai ya cancanta a bi shi manzon Allah ne kadai ya cancanta a yi mishi biyayya ido na dace amma in dai ba su ba kowa ne ne sai an rinka tattauna magana muna fahimta ko kowa ne ne kuma su da kansu magabatan haka suka ce shi yasa imamul barbahari a mai sharhun sunna sai yake cewa ai ila rahimaka Allah ya kai dan uwa ka sani Allah yi maka rahama annad din abin da ake cewa addini huwa ma jaa bihi nabi sallallahu huwa ma jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai abin da manzo Allah ya zo da shi duk abin da manzo Allah ya zo da shi ba ba addini bane ba ladan karatun mu na wancan satin muka ce a da'anan da ake bayan sallama ba addini bace ba kuma wanda ya wahala banza ce yi in sani ba dai ladan ya da ko biyar da yanzu a kun yarda ko ko akwai shakka duk wanda ke shakka cewa wai addu'a ta bayan sallah istighfari sha daya hailala sha daya kaza kaza kaza wallahi duk wanda ke shakka cewa to ko sai ko ba sai ba munafiki ne ladan ba wa da ke bane ki yawa me yasa saboda manzo Allah bai karantar da ita ba wai sai kuma kana cewa to to ni a ko ita ma akwai zabani ne sai mu ji da manzo Allah da aka yi sabanin ga wanda manzo Allah ya karantar da ita wani ya ci shinkafa kawai ya ji wurin kaba ku a wannan koko shi shi wa manzo Allah ne kenan ko sai sa kuka ga yanzu daga an sallame sallar daga wani ya biyo ya fara in sai kaga duk mutane sun wace sun bar shi to suna kai duniya ta ci gaba yanzu kana nan
shekaran jiya ne ina tsanin shekaran jiya ne na'am jiya ne ma ba ma shekaran jiya ba na tsaya na yi sallah a wani masallaci da da sallah a zar na tsaya da to da aka yi da sallah sai imamu ya ce ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai ga ya ce An
to Allah shi ne da mu ka gani ko tashi goma kai kana tashi.
ka ji sai ka ce to wai lafi da wa yake ai talatin goma nan ko yace to ka sani ɗan uwa abinda ake ce ma addini huwa ma ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabuhu kawai addini shine abinda manzo Allah ya zo da shi abinda sahabban shi suka fahimta daga gare shi shine addini yace wala tuqbalu ibadatun illa bi mawafaqati zalika ka sani ba za a taba amsa ibadarka ba sai in ta dace da wanda manzon Allah ya karantar ko wanda sahabbai suka fahimta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kai makanka shawara ka ga kawai ka bar bata makanka lokaci wallahi ba wahalar da ta kai a ce manzon Allah bai karantar da abbaka ba kanka wahala sai kai nani koko na mutumin da na taɓa ba ku labari ko da matar shi ta aihu ya aje ko titan mil ko nawa ya ce za a haraka ba sai suka samu saɓani ba kasin tsakanin mata da miji ko da suka samu saɓani sai ya ce to amma hasa bikin duka sunna za a yi kayoyi mana yake sunna za a yi can baka zalla sunnan ba ya ce shi zanen sunan ma na masallaci za a yi kasan mutane sun yi ribin zanen suna masallaci sunna ne da zanen suna masallaci da ai har na ba ku yi wajen da ku yi masallacin kun dauki bid'a daga waje kun kai ba wani zanen suna da ake a musulunci ku bar bata ma mutane lokaci na'am saura aiki daga matarka ta auce a ce a'a ba yaro abinda ake yi aka gada uwaye da kakanni ka ga a ce yanzu dai wanga dan harko ne ka bari a yi na bin ce ga kai masallaci yanzu da ta aihu ya ce shi fa duka wannan abin bayi wayan shi ne yanzu yake cewa wai ashe sunnan na akwai daɗi ka ga kuɗi na wasu ga aljihu to wallahi haka sunna take sauki gare ta bid'a ce ke da wahala Allah ya tsare mu da bid'a kenan uwa duk abin da manzo Allah bai karantar da shi ba muna fahimta duk abin da sahabbai ba su fahimta ba daga bakin manzo Allah to ba addini bane ba duk wanda ya saka kai to ka san wannan ibada shine wa kake ma ba Allah ba muna fahimta manzo Allah ce yake tsayin daka sahabi bara annabi yake karantar da shi a da'a bacci ko yace ka ce amantu billah ka ce na yi imani da Allah ko sai yace ka ce wa bi nabiyika allazi arsalta sai ya ce wa bi nabi wa bi rasulika annabi ce a ba haka na karantar da kai ba ba haka addu'a take ba wa bi rasulika ba wa bi nabi wa bi nabika ba wa bi rasulika ba to kallo sahabi ne manzo Allah ya mu wannan jaran mu yanzu sai kaga alaran mu cikakke alaran mu barake ba wani sai ya yi da karatu sai ce sadaqallahu alazim kowa ya shi to ai da man sadaqallahu alazim ne ko ba haka na bane ba duk shigantaka ce ba wani abu ne an ce malam kawara na bari a ci gaba da karatu imamu malik rahmatullahi alaihi yake cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma al-umma ku sani ƙarshen wannan al'umma ba zai taɓa gyaruwa ba ba za a taɓa samun solution ba ina za mu samun solution imam ahmad bin hanbal sai ya ce imam malik sai yake cewa inda solution take sai ce illa bima salah bihi awwalaha sai abin da ya gyara farkon wannan al'umma shine zai gyara ƙarshe ni ne a karantar da mutane ingantaccen tauhidi a karantar da mutane ingantacciya akida su fahimci Allah kadai ya cancanci bauta su fahimci Allah kadai ya cancanci a ji tsoron shi su fahimci Allah kaɗai ke azantawa, Allah kaɗai ke talautawa, Allah kaɗai ke sawa kuka, Allah kaɗai ke sawa dariya, Allah kaɗai ke kashewa, Allah kaɗai ke rayawa, bayan shi ba wani da ya isa kowa ne. Don kuma akwai wanda ya isa sai ya zo ya kashe mu, ko ba haka nan bane ba. A ka isa? A? A to, ka san wani shehu ne da ya ci shinkawa ya ƙushi. wai muridin shi aka amsa ana son kun sha bin wa'azin wai muridin shi ha wai wai yanzu sai yake ce ma wai sai yake ce mala'ika mutum wai ya mai dora sai mala'ikan mutum a ce a Allah yake a dauke da yake ni kuma ni nace kamar ka ji dan iska a ce Allah ya ce ka ce kaiwa a kaiwa sai ce a Allah ya aiko shi ce ni na ce kamar ai ai almajiri na ne ina da haƙƙi a kan shi kaji wata magana ha wai yana da haƙƙi a kan shi ƙarshe wai shehun nan sai ya kama kokowa shi da mala'ikan mutuwa sai ya amshe mu mala'ikan mutuwa ya saka inda yake tsara kuna ji ranar nan duk sai- duk wanda ya mutu sai da aka mai dumai ne aka ga mutane na ta tasowa daga makabarta suna zawa gida Allah shine bakare to ka gani wai yanzu wai sai a mala'ikan mutuwa ya ma Allah kai ina aikin ka ne yau? sai ce ai ai shi ai bawan ka ko shehuwa ne na dauki ran wani da kake a dauko ya ce in maido na ce a kai kake a dauka saboda haka ya kama ni da kokowa har ya har ya amshe rayukan duka wanda na amsa wai wai sai Allah yake dan mi baka bashi ba yanzu ba gashi ka muna asara aikin yau ba kai juha kai yanzu wannan in ba a ce musu shedanu ba suwa za a ce ma shedanu da wanda ke ba da labarin shehun shi ya yi sallar gawa limamin garin ya zo ya ce wa ce a yi sallar gawa bai zo ba yana ta faɗa shehu ya ce wai saboda mun yi sallar gawa ne kake kai tashi an hasa mutuwa shi kenan mutum ya tashi amma shehu wanzu ya mutu a ka gani ko ni ina kallon an yi an film ba wurin tufa yan gaba suke karanto na a cikin afiyar inda suke shirya na ƙarya ku to Allah shi yadda mu Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yake cewa afdalul ulum wa ashrafiha cikin ilmin muka ilimin da yi kowane ilimi sau ishi biyan ku saurara ilimin da yi kowane ilimi ba makide ba ba ce ba ba a ba ba e ba ba zai ba a ba a guro ba ba medicine ba ba ar ba ba jiz duka ba su bane ba ilimin da yi kowane ilimi wani ne ke ce huwa ilm billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi in dai ba kai da wannan ilimin wallahi ko ka yi kowa diplom kai ne jaki muna fahimta jakin da yi kowa zama jaki a cikin jakuna in ana neman jahilai in ka je kai kaɗai kawai ki shiga al'ummar duniya dokto ka gane yawwa ilimin da yi kowane ilimi shine ilimin sanin Allah ilimin sanin sunayen Allah da siffofin shi da ayyukan da Allah ne kadai ke yi ba wanda ya isa yi wallahi duk ilimin ka in baka da wannan ilimin ilimin banza ne gare ka ilimin batattu ne wanda wannan ilimin da shi za a ma kwana a kai ka wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ɗan uwa mu sani wannan aƙida ita ce tushen komi maganganun na magabata suna da yawa kwarai dangance da eh, muhimmanci da kuma amfani da a karantar da al'umma a ƙida wanda ina ji mai minti nawa mun yi minti talatin da uku to watakila za mu saurarawa saboda ina da babban bako mala alarma ali da ya kawo mana ziyara daga gari ya mai wanda kusa in kun ga karatu sukan da muke yi ya mai na ƙarshe-ƙarshen nan duk tare muke da shi shi ne ta jawo baƙaƙen nan shi da yake kasar riba biyu yake ce shi in ga dama sai ya alarama kuma in ga dama sai ya wa'azi na wani ya ce daga ya ganka ya ce kai alarama ne in ka ce a sai ya ce kyale ka aka yi ce ya ce to shi baban shi da kai ko ce bai san ganin shi in bai hada shi alkurani ba ya ce da aka ɗarme shi ba a san ce ba sai da hada shi alkurani shi yasa daga ya ganka ya ce kai alarama ne in ka ce a sai ya ce kyale ka aka yi da ka ji tsarmu kai ma da ka hamici ko ba haka nan bane mutane duk sun lalace ba su na karatun alkur'ani kwarai duk sun zama yan iska sun ƙaurace ma alkur'ani duk sun ɓace sun kama wasu sun kama neman kuɗi ina ka hito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi ko ba haka nan ba wani ya kama noma ina ka hito noma ina za ka noma wani ya kama lakwal ina ka hito lakwal ina za ka lakwal a yautu ne Allah ya koka kai wa ma umiru illa li ya'budullah wa ma khalaqtu al-jinna wal ins illa li ya'budun ba ka da wani uzuri da zaka ba Allah ina ji to zamu saurara wa saboda Allah rama da ya kawo mana ziyara ladan akwai tambaya ne tambayoyi na uku ne to karanta mu ji
Assalamu alaikum. Allah ya ƙara Allah ya ƙara mana lafiya. Malam muna so a yi mana bayani game da tsohon sallah. Saboda wasu suna farawa da shama wasu kuma suna farawa da abu.
eh to wannan bayani yana da tsaho yace wai wasu suna tambaya saurin sallah yana fara daga dama ne ko yana fara daga ina daga hagu sahu yana fara daga tsakiyar liman ne muna fahimta akwai babban malamin mu professor Dr. Asgar yayi wani risala wanda ya same suna eh in ba na manta ba min aina yabda usaf daga ina ne sahu ya kamata ya fara muna fahimta sahu yana farawa ne daga ina daga tsakiyar liman mun sai mun gane ba to mutai
Sai mai tambaya ta biyu ce malam mutum ne ya sha azumi ɗaya a Ramadan sai ya manta bai rama ba har sai da wani Ramadan ya zo ya zai saboda lalaci wai mutum ne ya sha azumin watan Ramadan wai jiho wai shi saboda shigantaka ha wai ya manci kai yanzu ka rasa bashi na zaka mancewa sai na Allah kama amma baki koko ha ba kai ma wai ya mance to shi kenan ka je ka sallah shi ya mutu ko da ran shi sai ya yi kokarin ramawa mm sai ya hada da istighfari Allah ya yi mishi na'am Sannan shi malam fasara yake suka da inni na ya tafi. Na fifiku. Da zarfan da da ba da wadan da kai.
yau menene a halari ko to wannan tambayar ta kawo rudani can wanda yi ta sai ya sake bayani da za a ganewa kuna ji ko dangance da sahun nan ku saurara da kyau dangance da sahu kamar yadda nace sahu yana fara tsakiyar liman ku gane yanzu misali in ka zo za ka sallata da liman in shi kaɗai ne ha za ku tsayawa a ina ne za ka tsaya a ina ne ha a dama to yanzu in kuka zama da kujiwa sai ku ja bayan shi ku gane in kuka za bayan shi dama za ku yi kuwa hagun tsakiya daga tsakiya sai ku cike dama shi ne abin da ya sa yake ce muku sahu daga tsakiya yake farawa to sannan in sahun farko ne ya cika sahu na biyu na ne malumai suke ta tattauna to daga ina ne daga dama ne koko daga tsakiya ne an gane aiko to ina ji za mu ba akwai tambaya da zai ce saboda zai tsaye da kwanan sa'a ne a kwanan da ke turon ku a ne ko fresh ne kene ne ne
wai tambaya yake yi da ka tafi ka koyi karatu alkur'ani da ka je ka saurari wa'azi wanne ya fi da ka rinka raka abokin kalakwal muna fahimta da kai ma a sa kalakwal wanne ya yi a a sa ka a sa ka ya fi to ai shi ne in ka ci gaba da koyon karatu da Qur'ani kai ma ta rana sai kai wa'azi koko a takaice ba ga alaran mana wannan ya dini to ku saurara da kyau shine ka koyi karatun alkur'ani yana gaba akan koyon komi muna fahimta a sannan shi kuma wa'azi wata dama ce in kana koyon alkur'ani ma shikenan sai kullum cikin wa'azi take amma in ka san me ake sa in kuma kama ana sheka mu jiki shayi ne to eh mana ana ta karatu ana iyyaka na abudu kana iyyaka na abudu baka san me fasara iyyaka na abudu ba to ai ka karatun ka kamar ana shi kamar yake shayi ne kai dai ga ka da karatun tun daga alhamdu wa zuwa alamsar ke fa amma baka san ko fasara alhamdu ba saboda amma baki ko ba haka nan ba to sannan shi kuma wa'azi wata dama ce wanda zaka ga mafi yawanci an ce wa'azi ba abu bane na kullum ko ba haka nan ba idan shi ma musamman wa'azi zaka ga wasu malumai ne ake gaisawa to zai kaga in ka je ka saru wannan ka samu wasu fa'idodi wanda can da baka san su ba ko ba haka nan ba wanda watakila daga nan za a ma allura ta ka ƙara san karatun alkur'anin ma in can da kana wasa ko kana muna hiciyar da kaga dama ka tayar da kaga dama ka kaje sai ka ga amma wani wa'azi kamar kamar kare da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin irbada me yace a wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce ni mau'izatan baliga annabi ya mana wani wa'azi wani wa'azi wanda yake mai tada hankali wanda zuciya ta yi taushi idaniya ta zub da hawaye suka ce ka annaha mau'izatul muwadda ya rasulullah kamar dai wa'azin mai ban kwana jinjikin sahabbai yayi ta yi zuciya ta kai idaniya take zub da hawaye to sai wa'azi amma wani in kana da imanin mu yanzu duk an gama wani waje ne ce to ko ba haka nan ba kai malam wa'azi yanzu ana kallon wa'azi ya bata lokaci ne kai yanzu wannan koko da ake yi a tele da ake kai a nan ne ake yin ta ganin ka wannan samtan baki ɗaya ba gidan gaba ya ɗauki jama'an nan ko ba haka nan ba a kai ko wa'azin ƙasa ana tara mutanen da ake tara wurin kokowa ya amman ku bar mamaki wani alkawari Allah ya mauta sai ya cika ta ko ba haka nan bane shi yasa duk inda kaji Allah yana bayan cikin alkurani sai ce ɗan kaɗan ɗan kaɗan ɗan kaɗan mala alkali ya ce ya zo wa'azi Nijar sai ga an gaito na mawaki daga Nijar ya ce dole na haƙura sai da ya yi da yaƙi to ai kaga wannan mugun shaida ce ko ba haka nan ba wallahi haka ne yau in an ce wani mawaki ya zo ka je ka ga yadda matasa suke gandazo kuma sai an biya kuɗi amma yanzu ga alarama ya zo alarama an san ka zo ma a sabida ni Allah ka shirya da mu kenan insha Allah ta'ala za mu ba alarama ya zo ya dan mana wa'azi eh dan mana wa'azi mu ma muna fatan wa'azin ya yi tasiri gare mu kuma ya sa ya zama na wa'azin gare mu kuma ya ba mu ikon gyara da haka malam bismillah tubarkalla malam yana daga cikin matasa wanda suke kokari wallahi tuba zaka ga haka wa'azuka da dama na malumman ya me zaka ga gashi nan yana jan baki wani lokaci in tarki kuma ka ga shi ake jama baki kuma gashi dan boko awo amma ba cikakke ba wanga dan boko ne mai ilimin addini amma ita kuma boko aka yi ta ba ilimin addini ne ake zama a ba da bismillah